ko kuma kyautata tarbiyya kamar alal misali a cikin amfani da su da waya ana yi da shi shi ne sai su kawo makonin misali mummunan abu kamar misali muna iya ɗaukar lokacin da ake tallan kwandon ko an yi ƙoƙari yadda za a iya yi a nuna amfanin abin mutanen mu da yawa malamai sun yi ta sukan abin amma ƙarshe sai aka cimma ribar da ake bukata game da sanarwar shi ne mara ya gaya mana shi shi ne wato lokacin da aka fara yin wani abu mummuna wanda ba a so shi kenan da ka gani sai ka kashe ko misali ko kuma ka saurara ka ce mutanen banza shi kenan to akwai abin da suke cewa policy or fear of redundancy wanda a yi a yi kafin a haka tun kana cewa zancen banza za su samu sai kuma ya zama na kai ne ma kana ko maganin abu kaza fa suke yi shi kenan kana tallafe ka yada saboda haka malam kuna da aiki da yawa shi ne a faɗakar da mu kamar yadda malam ya sanar da mu cewa wayan nan na da amfani to amma tana kuma da kishiyar muna cikin minti ta watan mene su ne wayan nan a watan nan ya da biyu awal in an lura a cikin watan a wayoyinmu an dinga nuna mana labarai masu tunanin su nuna maka cewa maulidi yana da kyau to in ka ce za ka yi amfani da wannan ne da ka gani shi ke nan saka duniya saboda haka alaga kuma Allah ya sa ta muku da alkhairi Allah ya sa mu amfana kuma ba wai mu amfana ba mu amfanar kuma domin da yau mu ne duk wanda muka je in muka sanar da waɗanda waɗanda ba su zo ba su ma za su amfana Allah ya saka da alkhairi alhamdulillah
muna godewa wannan dan uwa a malami da ya zo ya gabatar da wannan maudu'i mai muhimmanci wanda za a iya cewa tsumangiyar kan hanya ce fyaɗe yaro fyaɗe babba da zo mala abubakar da ke cewa babu wanda zai kubuta sai wanda allah ya kubutar kawai ba malami ba ba almajiri ba ba ba ba ba ranka ya daɗe ba ba ɗan birni ba ba ɗan ƙauye ba don musiba na har ƙauye ta shiga sai wanda Allah ya yi marahama zai kubutar da shi daga sharrin wannan bala'i wanda tabbas yadda aka ce ƙaramin dujal ne ƙaramin dujal ne amma akwai akwai mafita mafitan kuma ƙwara ɗaya ne kawai shine mu ji tsoron Allah idan muka ji tsoron Allah shi kuma Allah zai ba mu mafita wa mai yattaqi Allah ya ja'alahu makhraja mutum ya rinka jin kunyan Allah ya rinka jin kunyan Allah ya ganshi yana yin abin da bai dace ba a ce idanun Allah na kallon bawa kuma yana keta alfarman da ya hana shi keta dazu muke karanta hadisi a riyadus salihin annabi alaihi salatu wassalam ya ce man yabmanu li ma baina lahayaihi wa ma baina rijlaihi abmanu lahu aljanna wa zai lamunce min abin da ke tsakanin labbansa harshe da abin da ke tsakanin kafafuwansa shine farjinsa ni kuma zan lamunce mai shiga aljanna duk wanda ya tsara harshen shi ya tsara ainihin farjinsa malam mai sharhi yake cewa ibnu bazin Allah ya ji kansa yake cewa wato da duk abin da zai kai ka zuwa ga zinan to yanzu makaho wallahi wanda yake makaho a zamanin nan ya gode ma Allah ma ya nemi aljanna da makantan shi saboda ba zai ga wannan tsinan ce wanda ake nunawa ba wani abin akwai application din da kana cire shi yana dawowa application din kawai na lalata ne da ya shigo ka cire ka yi uninstalling din shi kuma sai kara dawowa akwai wani malamin wani wani application wai phoenix phoenix wani tsinannen application turo mata suke tsirara kuma wayanka ko ka sa shi ko bai kasa kawai sai ka ga ya shigo kai on installing wallahi ni dai ni ban san abin da ya sa ba in dai on installing din shi kwana biyu sai ya dawo to wayan kaman ka jefar da ita ta kuma zama mana wani wani wato ainihin musiba to gaskiya ɗazumala ya faɗi wani magana Allah karka kama mu da abin da ba mu nufata ba wallahi wannan magana ne mai muhimmanci Allah ya sani mu dai ba ma san iskanci ba ma san lalata ba ma san banna amma bai huge yana so sai ya sa mu dai cikin wato mabannata lalatattu Allah ka tsare mana imanin yan uwa musulmi idan nan ni'ima ce kuma Allah sai da ya sa dokoki akan idanun nan ji da muke yi ni'ima ce Allah sai da ya sa dokoki abin da muke tunani ni'ima ce sai da Allah ya sa dokoki mai kokari mu bi dokokin Allah akan waɗannan ni'imomin da Allah ya mana ko ma tsira a gabansa a ranar tashin alkiyama wallahi wannan lakta ni dai na amfana ba karamin amfana ba kuma ina fatan Allah ya bani alar rayuwa ran da za a gabatar da wato kaso na biyu ya zama da nema ina nan amfana gaskiya ni na zo in amfana ne kwarai da gaske kuma na amfana rafta malam akwai abin da suke cewa wato ainihin entertain then control sannan kuma direct subhanallah wai za a baka nishadi ne malam ya faɗa arewa 24 ɗazu da uwa da uba da jikoki wai mutane kunya ya tafi wai a zauna ana kallon arewa 24 'yan mata na raye suna iskanci to me za ka gaya ma ɗanka game da kunya kenan idan aka entertainment ɗinka wai mun nishaɗantarwa to daga nan kuma za a rinka controlling ɗinka to daga nan kuma sai abin da aka ce ka yi shi kenan an raba ka da Allah an raba ka da mutunci Allah ya kare mu Allah ya tsare mu da fatan wannan masallaci na Abdullahi bin Abbas Allah ya kara mai albarka kuma Allah ya ɗaukaka wannan masallaci da wato shugabannin wannan masallaci da suke shirya waɗannan ayyuka na alkhairi Allah ya ba mu ikon kiyayewa wannan ƙungiya ta mata ta da'awa na wannan masallaci Allah ya ƙara musu basira Allah maɗaukakin sarki ya haskaka musu duniya da lahira kuma Allah ya sa mu kubuta duniya mu kubuta lahira assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
wannan arautar na har ita hatsarin tana da yawa project ne CIA na Amerika an project na musamman za a buka tarbiyyar musulmi a yau don an fahimta an yi research to duk a duniya mai na kin kuma addinin musulunci yana arewacin Najeriya to bari a kafa tasha a arewacin Najeriya da dollars ake biyan su albashi duk ma'aikatan ba da naira ba dollar ya paid in dollars mun yi hatara hatsarin arewacin tafuna da yawa mun hatara
Ubangiji Allah shi muna da gora shi tsare mu daga dukkan sharri sada mu da dukkan alkhairi akwai sanarwa guda biyu kafin a rufe na ɗaya dai kamar yadda kwamiti suka zauna an daidaitu akan cewa malam ya aminta zai dawo insha Allah ashirin ga watan gobe wato nan da sati uku kenan ashirin ga watan Nuwamba 2022 ashirin ga watan Nuwamba 2022 don Allah mu rike wannan rana mu kuma yaɗa shi Allah ya ba mu iko kuma ya kai mu wannan lokaci ya kuma ba mu ikon zartarwa sai kuma
Islamic time
insha Allah muna eh, muna tare insha Allah kuma in wannan lokaci yayi ba kamar dan shangardodi da aka samu a wannan zama ba wancan za a kyautata shi kuma za a bi ka'idoji kamar da ya kamata sai kuma mala abubakar wato wanda yake da wato harkoki na wannan sadarwa zai mana bayani ta inda za mu ga wannan lakca na yau da aka yi domin mun koma gidajenmu a mu kara haske a kan shi mu kuma gan shi saboda haka mala abubakar sunan
Assalamu alaikum. A can je za a samu wani karatun a shafin zauren Sheikh Abubakar Juma da gida da Zaria. A WhatsApp kuma zan ba da namba duk wanda ke so sai magana za a tura mushi audio. 080 3298 7488 don ƙara maimaitawa 080 3298 7488 facebook kuma zauren shek abubakar juma da ke da zaria insha Allah. Na? 080 3298 7488
to mun daidai yadda za mu kalli wannan shiri da aka yi insha Allah a kafafenmu na yada labarai don haka kafin a ce mu karkare za mu gayyaci ita shugaban wannan da'awa ta kungiyar mata na masallacin Abdullahi bin Abbas domin ta zo ta yi mata jawabi sannan sai mai addu'a
Allah bismillah
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ina ma Allah subhanahu wata'ala godiya da ya kawo mu wannan rana wanda yake da mu an dade da sashi Allah bai bada ikon sai gabatar ba sai a wannan lokaci ina ma malam abubakar jumare shine shugaban wannan masallaci shaka abubakar jumare gidado da kuma malami wanda ya taso daga nas ta kano tun daga garin shika muna mishi fatan alkhairi ina ma manya-manyan malaman mu shugabanni wayanda suka zo su masu alkalai su lauyoyi da sauransu da iyaye na da yayi na maza da mata ina musu fata alheri ina musu godiya kuma ina gabatar da ina musu nuni da cewa wannan wata al'amari ne ya zo mana wanda za mu yi warware al'amuranmu cikin sauƙi insha Allah kuma ina musu bishara da cewa ya kamata mu iyaye mata mu kula mu gane cewa an ɗauko mata wani hanya mai sauƙi za mu ƙara warware matsalolinmu ta hanyar da za mu gudanar da shi ga yaranmu wannan gaya bai tsaya a ce wai mutum ɗaya ko biyu ba ya kamata duk wanda ka san yana ƙarƙashin ba da tarbiyyar ka ne ka gayyato shi inda yana wannan yana yana yana kusa da kai a nan a nan a nan a nan kusa da wannan makan ɗin sa'annan shi kuma malami mai gabatarwa ina mishi albishir ko kuma ina ƙara tunatar da shi da cewa Allah subhanahu wata'ala ya bashi wata jari wanda yake ko da Allah ya ɗauki rai shi ne to in Allah ya ja san wata hanya ta sadakatar jariya muna fata ba zai ƙasa a gwiwa ba zai mana ƙoƙari ya zai ci gaba ya ƙara sa mana wannan gudanar wanda zama da fatan za a samar mana da lokaci da zai gaba mana duk wa'in abubuwan da ya faɗa kasancewa lokaci yana tafiya rayuwar wasu za kasance rayuwa wasu zai kasance za a iya yiwa mu samu mu halarta yiwu yana da tsawon lokaci wasu ba su da tsawon lokaci ko kuma shi ne gabatar ba mu sani ba ko Allah zai kaddara eh, lokacin shi ya kai har lokacin da zai gabatar mana don haka muna fata don Allah wa'annan abubuwan da ya faɗa mana goma sha bakwai ya kasance an karkare mana shi ko dai a samar mana da lokaci mai wadatacce ko kuma a haɗa mana inda za mu samu wa'annan karatun namu alhamdulillah ya kasance mun samu mu sharaka da shi da mu baki daya akan wannan al'amari da fatan Allah subhanahu wata'ala ya mana jagora ya sa mana a cikin mizani sa'annan kuma kar mu manta shi wannan ilimin da ake tsano mana shi a cikin wa'annan da ya je ya tato mana wani ilimi ne zaune ne wanda yake mutum ɗaya ba zai fitar da shi ba ko kuma shi kanshi wanda ya fitar din shi kanshi ma wani abin ba zai mai tasiri ba sai ya zo mana ilka'in shi a nan gurin mu ma ba zai mana tasiri ba sai mun karanta mun bi hanyar matakan da za mu sami ilimi wanda zai mana amfani tunda an sallanta ranar birra illa bi hamsa ina fata dai bai kuskure ba sa'annan kuma mu sani cewa duk abin da muka gudanar da shi ko kuma in ce ina ma abokan tafiya na mun kusan bakwai ne a cikin wannan kungiyar namu wannan abin nan guda na biyar kenan wa'azi suka biyar kenan muka gudanar da shi a nan masallacin wanda yake suna masu matukan tasiri kusan ba zan iya cewa wai ya fi duka wa'azukan da ake yi a ciki ba amma wani wa'azi ne wanda suke tasirantu a al'ummar mu ba zan manta da matasan da muka tara ba shi ne wa'azi mutane da muka yi na uku akwai matasa yan uwa wanda muka tara su a nan masallacin su wurin sittin mashaya ne domin nemi mutane da yawa ba su zalla muka tara da malamanmu suka janyo hankali to a ƙarƙashin wannan zama mutane an samar musu da majalisi na ƙur'ani da ba duk lokaci ya yi nisa ba da sai na sa muku karatuttukan da suke yi a ciki suna nan sun buɗe halka na ƙur'ani sakamakon wannan zaman da aka yi maka musu walima a nan aka janyo hankalinsu kuma iyaye da dama sun same mu wasu sun mana waya sun mana godiya sun ce sun sun daɗe suna tunanin hanyar da za su yi shi ma ‘ya'yansu bi ta hanyar da za su yi a ran da ba aka gabatar da abin a rana akwai wanda ya same mu ya mana albishiri shi ne insha Allah wannan Allah ya karɓa kuma mun samu natijan Allah ya ya yarda sa'annan yana fata za mu ɗora akai har yanzu su ma suna bin mu bashi za mu yi musu walima ba mu kai ga walima ba sa'annan kar mu manta akwai manyan mata jarumai jajirtattu da muka gayyato su na kamar irin su Maratu Saliha irin su Dr. Mahadiya son murdiya sa'annan kuma akwai wa'insu ma duk ana yin murashi akwai malama da ya zo ya gabatar mana da karatu akan muhimmancin lokaci shi ma yi mun da wata mana alƙawari zai mana daura a kan shi saboda muhimmanci shi to amma wannan da malam aka taru aka fitar da lokaci to ina muku fatan alheri da fatan cewa za ku ga yato tun makusancin ku hanya ya zo mai sauki malam kada ka ƙasa a gwiwa shi wannan abin tafikin da ake gabatar da shi tafik ne da ya gallabi kowa ya addabi kowa kowa na neman mafita ne daga ni mai magana da ba don Allah subhanahu wata'ala ya sa mana ya yi mana ya mana alƙawarin cewa shaitan ba zai samu galaba akan bayan Allah masu ikhlasi ba to lalle da shaitan ya galaba akan masu irin wannan sai dai cewa ba za mu kusance ba za mu kasance masu tsarke kauna daga rahama Allah ba shi yasa muke fata Allah subhanahu wata'ala ya tabbatar da mu akan wannan abu kuma da fatan ga baki dan mu sharaka yanda ko da mu rasu Allah subhanahu wata'ala ya sa kowanne zama aka yi ta tabbatar da abin ari ta'awun alal biri wal isa la ta'awun alal ismi wal udwan ko ba haka ba muna fatan alheri assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
alhamdulillah idan aka duba ajanda za a ga kamar cewa mun zo karshen zama namu sai dai abu ɗaya da mu yi ba muna fata a yi mana hakuri a zama na gaba za mu haɗa da shi shine tambayoyi do Allah mai tambaya ya rizabin tambayarsa ya aje tambayarsa insha Allah a zama na gaba ya gabatar da shi insha Allah malam zai amsa musu tambayarsa kuma kamar yadda malam ya ambata cewa wato za su kokarin buga wannan wato makala na ainihin malam wato ɗarin farko da suka fara zuwa a zama na gaba in sha Allah za su samu kyauta za su buga guda ɗari ɗarin farko da suka fara zama a wannan majalisi a zama na gaba in sha Allah za su samu wannan makala kyauta kamar yadda malam ya ambata to ni kuma na duba na ga falle shida ne naira sittin kenan a kuma goma ni kuma ɗari na biyu in sha Allah zan sa a buga mutane ɗari na biyu na wato kashi na biyu in sha Allah su kuma za su samu kyauta da fatan cewa insha Allah zai amfane mu duniya da lahira wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh
sai addu'a ko a ƙarshe za mu malam alarama shek kuma insha Allah zai mana addu'a da fatan Allah ya amsa mana
صلوا على النبي الكريم ما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم محمد وعلى محمد بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني الله وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم آمنا في أوطاننا اللهم آمنا في أوطاننا اللهم أصلح ولاة أمورنا اللهم اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين اللهم أصلح شباب المسلمين اللهم أصلح بنات المسلمين واجعلهم هداة مهتدين لا ضالين ولا مضلين برحمتك يا أرحم الراحمين فسبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك